أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوشا شداد وترجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبودي دريه دود أربعين دايا كما يوشا دايا قوتن أكو ميلادية دبوبيد أشرين أو أن مجلس نام ميتار البركة دمكي كراتون ودن اللتفي قدابير farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cin sirar sahabiya ta tara sayyidatuna ummu habibata ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam yar uwar sayyiduna muawiya biya ga sayyiduna abu sufyan radiyallahu anhuma muna bayani akan auren da aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo mana cewa habasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi aurenta bayan mijinta Ubaidullah ibn Jahash ya yi ridda to saboda manzon Allah sama ya lalashe ta ya yayi mata damuwar da take ciki ya kwaranye mata bakin cikin da take ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya neme ta da aure to shine sai mala ya ci gaba da cewa wal gharibu anna aba sufyana abun ban mamaki ba abu ban barakwai abu sufyan babanta radiyallahu anhu a lokacin bai musulunta ba indama sami abi hadha zawaji a lokacin da ya ji cewa an yi wannan auren cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta رغم العداء المستحكم لنبي الله والمؤمنين ضد غابا رغم ال... رغم العداء ضد غابا المستحكم لنبي صلى الله لنبي الله صلى الله عليه وسلم wacce wannan gabar ta zama ta mamaye masa zuciya yana yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wanda zai tambaya ce to ba shi bane babanta to ai a ka'ida kafiri ba zama waliyin musulma daga cikin sharaɗin waliyi dole ya zama akwai ittifaqud dinai idan miji idan baba ya zama kafiri diyarsa kuma musulma ce to ba zai aurar da ita haka idan baba musulmi ne diyarsa wal iyadu billah ita kuma ta zama kafira to ba zai aurar da ita sai dai a je can ta je ta samu wani anne irin ta sai ya daura mata aure amma babanta musulmi ko dan uwanta musulmi ba zai zama waliyin ta ba inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal mu'minuna waɗanda ya wajaba ku jibinta ku so su ku miƙa musu wala'i su ne Allah ta'ala shine na farko sannan manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan wal mu'minu da mummunai sannan Allah ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd mummunai maza da mummunai mata to sashin su waliyan juna ne wannan shine so da haka Abu Sufyan babanta yana yana Makka ita kuma tana Habasha aka daura mata aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji duk da gaba wacce ta mamaye masa zuciya wacce yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam da masu imani ya qulu muftakhiran shi da ya faɗa yana mai alfahari cewa ai shi kai sa'an miji i ga gaba ga gabar da ke tsakanin su to amma ya san cewa diyarsa wanda ta aura ba ba kashin yarwa bane shi ta ce za shi ce za kal fahlu la yuqra'u anfu shi za kal fahlu shi ta ai karo ne ta samu karo al fahlu shine karo wanda a raguna ko a cikin shanu ko a cikin raƙuma to namijin da ya zama cikakken namiji to shine ake ce mishi al fahlu alfahar shi yasa a 'yan adam idan mutum ya kai ya kawo a daraja to daga cin kalmomin da ake amfani da su a gare shi ana ce mishi alfahar shi yasa za mu ga malamai in za su rubuta littafi wani zubin sai su yi amfani da wannan suna misali babaqatu fuhuli shu'ara babaqatu fuhuli shu'ara na ibn sallam ibn sallam al-jumahi sunan littafinsa babaqatu fuhuli shu'ara kaga karo kenan mawaka mazaji ya ba da tarihinsu to shi ne sai abu sufiyan ya faɗi wannan magana ya ce za kalfahlu ce karo kenan la yi ƙura'u an fuhu ai hancin shi ba a kada shi ƙasa ba a sa hancin shi a ƙasa wato ba a kada shi wato yana cewa dai mene diyarsa ummu habiba radiyallahu anha ta sa'an miji duk da cewa fa ba musulmi bane shi a lokacin amma ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kan mu manta lokacin da Qaisar azimur rum ya sa a je a nemo masa wanda ya san manzon Allah sama bayan wasikar manzon Allah sama ta je gare shi Abu Sufyan aka sama Abu Qaisar a Qaisar azimur rum ya masa tambayoyi guda goma sha ɗaya duka tambayoyin da aka ba aka ma Abu Sufyan gaskiya ya faɗi duka gaskiya ya faɗi yace da na so sai in yi ƙarya a lokacin yace amma na sai idan ne ƙarya zan tono so da kai faɗi gaskiya an tambaye shi waye Annabi sallama an tambaye shi su waye mabiyansa an tambaye shi me yake kiran mutane zuwa gare su salasatu as'ila tambayoyi uku ya ba da amsoshi tambayoyi akan abubuwa kai guda uku وعن أغوة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بالحبشة يازو أغوة بن الزبير رضي الله عنهما رضي الله عنه رضي الله عن أبيه ورحمه الله يا فدي دجنان أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله ابن جحش تاقسن شفركو أقاقشن أورا عبيد الله بن جحش مجن تنفركوشي وأن رسول الله سما تزوجها بالحبشة من ذا الله سما كما يا أوريتني أحبشة زوجها إياه النجاشي النجاشي يزم ولي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يزم ولي النبي صلى الله عليه وسلم wa maharaha arba'ata alafi dirhamin sannan ya bata dirhami dubu hudu dirhami dubu hudu dirhami dubu hudu kaga shine shine dinari dari hudu ce ko ba haka bane misali dinari dari hudu domin kowane dinari ɗaya yana ba da dirhami goma ne وبعث بها مع شريحبيل ابن حسنة sannan ya aika ta a lokacin da za ta hijira ta bar habasha ta koma madina sai ya aika ta tare da shurai habilu ibn hasan wa jihazuha kulluhu min indin najashi kayanta ga baki ɗaya kayan ɗaki da abubuwan da za ta yi amfani da su a gida da an najashi ya mata da an najashi ya mata to ka gani wannan shi ne mawqifun khalidun wani abu da ya kamata a haddace shi a kiyaye shi wanda ya tabbata a cikin rayuwar na na ummu habiba radiyallahu anha idan balarabi ya ce mawqif shine wani abu da ya kamata a jabirki in ka zo wucewa to ka jabirki ka dan tsaya ka kalli abu ba ka dan tsaya ba ka tsaya ka kalli abu shine mawqif yakan koma ne zuwa ga wani abu da mutum ya aikata sai ya ce mawaqif butuliyya sai ya ce mawaqif tarihiyya to wani abun tarihi wanda zai dawwama a game da nana ummu habiba radiyallahu anha an zuhri arwaito daga al-imam ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin tabi'ai ƙanana ɗaya daga cikin gwarazan malaman al'imamu malik rahmatullahi alaihi قال يتي لما قدم أبو سفيان المدينة لو كتند أبو سفيان يئسو مدينة والنبي صلى يريد غزو مكة a lokacin manzo Allah ta sama yana nufin ya yaƙi garin Makka shekara ta takwas kenan lokacin da aka zo za a yi fatu Makka fa kallamahu fi an yazida fil hudnati sai Abu Sufyan ya saduda sai ya nema a wajen Annabi sama cewa an yazida fil hudna cewa manzo sama ya dan ƙara musu jinkiri a game da sulhin da aka yi hudna shine sulhu da ake yi a tsakanin mayaka guda biyu ko ɓangaroren mayaka guda biyu sai su ce to suna buƙatar a tsahirta da yaƙi to shi ne ake ce mishi huduna shi a kulla alkawari cewa lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba za ku yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba shi ne ake ce masa huduna a fikihu falam yuqbal alaihi sai aka ƙi karɓan masa wannan ɗalabin nasa abinda ya neman ba a karɓa ba فقام فدخل على ابنته أم حبيبة to daga nan sai ce to bari ya je tunda bukatar shi bata biya ba bari ya shige ya gaida diyarsa ya shige ya ce bari ya je ya gaida diyarsa na ummu habibata radiyallahu anha falamma zahaba li yajlisa ala firashin nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tafi zai je ya zauna akan shimfidar annabi sallallahu alaihi wasallama a dakin ta bawat huduna sai ta nan da wannan shimfidar wajen da manzo Allah sama yake zama tabar ma misali a ce sai Abu Sufyan ya tafi zai zauna a wajen kuje ce sai dauke ta nan ne fa qala sai ce ya bunayya ya ke diyata argibti bi hadha al-firash anni amli anhu ba ta san ni ne in hau wannan shimfiɗa ko ko a'a shimfiɗa ce ba ta san ita ta same ni shimfiɗa ce ba kya son ta samu albarka ta ko ko ni ne ba kya son in hau shimfiɗa kina min bakin ciki ne ka in hau shimfiɗa ko ko kina ma shimfiɗa bakin ciki ne ka ta samu matsayina ranar sarki kun gane larabcin aiki shine a ragibti bi hadal firashi anni amli anhu قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم شنفدا من ذا الله تسمج wa an tamru'un najisun mushrik kai kuma mutum ne wanda kake najasa ma'anawiyya ko kai ba musulmi bane kai mushriki ne fa qala sai ce ya bunayya laqad asabaki ba'di sharru shi lalle diyata bayan mun rabu da ke ashe sharri ya same ki da yawa yanzu ni ne zaki ce ma haka kage yadda suke wannan ita ce haqiqatul wala'i wal bara' لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ita ce ka'ida qabla liqa'illah kafin ta haɗu da Allah madaukakin sarki wato ababen da suka faru gab da rasuwarta lokacin da rasuwarta ta zo gab da za ta rasu to duk da wannan fa'asarin da aka karanta akwai wanda suke karatun musallar hadisi a cikin ku ya kamata su gano hadisi ne wanda yake mursali az-zuhri bai ga Abu Sufyan ba an ce an az-zuhri az-zuhri zai iya yiwa tsakaninsa da Abu Sufyan akwai mutum biyu ko mutum uku ma domin shi matsayinsa yana tabaka ta yana tabaka ta bakwai a cikin tabakatun ruwa domin yana cin sigaru tabi'i ƙananan ƙananan tabi'ai ƙananan ƙananan tabi'ai saboda haka matakinsa na bakwai matakinsa na bakwai sahabbai su ne matakin farko sai kibaru tabi'ina sai ausatu tabi'in sai sigaru tabi'in ba bakwai ba afuwan matakinsa na hudu matakinsa na hudu matakinsa na hudu ne ba na bakwai ba sadaka zai iya yiwuwa a tsakaninsa da abu sufyan akwai mutum uku ko mutum biyu zai iya yiwuwa sau tari yakan yi riwaya daga urwa cikin manya-manyan malaman ibnu abin nan az-zuhri akwai urwa urwa ibn zubair to shi kuma urwa babban sahabi ne qabla liqa'illahi kafin ta hadu da Allah an auf ibn al-harith سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضغائر فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك أرويت لك عوف بن الحارث عوف بن الحارث نن ابن الطفيل ابن شخبرة ابن شخبرة شخبرة الأزدي ɗan ɗan ɗan ɗan uwan na na Aisha ne ta ɓangaren uwarta wato wato li ummin na na Aisha ɗan uwan na na Aisha radiyallahu ta ɓangaren mamarta mamar na na Aisha radiyallahu na ummu Ruman bintu Amir sayyiduna Abubakar ya aure ta a matsayin bazawa so daga tana da wasu ƴaƴa a wani gida to daga baya sayyidina sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya aure ta ummu ruman shine sai ta haifa masa ƴaƴa biyu ta haifa masa aisha radiyallahu anha da kuma abdurrahman radiyallahu anhu sune ƴaƴanta ita ummu ruman to wannan shi auf ibn al-harith ibn tufayl dan dan uwanta so da kaga tabi'i tabi'i ne yana cin tabi'ai akwai akwai akwai auf ibn al-harith ibn rifa'a shi kuma sahabiyin sunansa daya Auf ibn al-Haris ibn Rifa'a shi shi sahabi ne kuma ya rasu da wuri domin yana cin shuhada Badr shekara ta biyu bayan hijira ya rasu so daga idan mutum ya ga wannan hadisin haka in bai sani ba zai iya rikicewa Auf ibn al-Haris ibn Tufail al-Azdi dan uwan dan dan dan dan dan uwan na Aisha ne ta bangaren mahaifiyarta wato ɗan li'ummin ta ne ba wancan aufubnu al-haris ibn rifa'a ba shi wannan sahabi ne radiyallahu anhu to yake cewa sunitu aisha ta najina na aisha radiyallahu anha ta tana cewa da'atni ummu habibata inda mautiha na na ummu habiba ramla bintu sakhar ta kira ni a lokacin da za ta rasu فقالت تشي قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضغائر kin san abin da yake faruwa tsakanin kishiyoyi zai iya zama ya gudana tsakanin ni da ke faghfar Allahu li wa laki to Allah ya gafarta mana ni da ke ma kana min zalika duk abin da ya gudana game da wannan ni ba ni da kulli da ke na yafe miki saboda Allah ya yafe mana dukkanin mu ka gani ko fa qultu nana shi ta ce sai ta ce sai na bata amsa sun ce gafar Allahu laki zalika kullahu Allah gafarta miki wannan duka wa hallalatki min zalik wa halaltuki min zalik sannan na san ya kin zama in ƴantacciya dukkan wani abu da kika sani kila kin mini to ke ƴantacciya ce game da shi na halatta miki wannan abun ba komai a tsakanin ni da ki faqala sai ta ce sararci ni sarrakilla wallahi kin sa ni farin ciki zan mutu da farin ciki ke ma Allah ya sa kike ke Allah ya sa miki farin ciki wa arsalat ila ummi salama fa qalat laha mithla dhalik ta sace aika ma kuma ummu salama dayar ba cikin matan manzo Allah sama ummu salama wato wato hindu bintu abi umayya ita ma ta faɗan mata haka ta ce mata ta yafe mata kun gani ko qultu malam sa'ad yake cewa wa hadhihi sunnatun nabawiyyatun qa'imatu wannan abin da na na ummu habiba radiyallahu anha ta yi wata sunna ce ta manzo Allah sama kuma tabbatacciya manzo Allah sama lokacin da zai rasu shi ma yayin irin haka faqad rawal bayhaqi anna rasulullah sama khataba fi maghad al-maut lallai al-imam al-bayhaqi ya ruwaito a cikin dalailun nubuwa a lokacin da manzon sama yake ciwon sa na rashin lafiya ya ce amma ba'du bayan haka ayyuhan nas ya ku mutane akwai malaman da suke ganin ya halasta a goge fa'ul aqiba bayan amma ba'du ko wa ba'd wanda ka'ida ya kamata a sa in ka ce amma ba'du to duk abin da zaka bude da shi zai zama da fa'il فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو لليني إنا يبان الله أجريكو وند باب أبو تاد قسكياتيشي فمن كنت جلدت له ظهرا دو وند يسنى تأدو كان باينسا فهذا ظهري فليستقد مني فليستقد مني duk wanda ya san na taɓa dukan shi a baya da bulala to ga baya na nan ya zo ya rama wa man kuntu shatamtu lahu irban duk wanda kuma ya san na taɓa taɓa mutuncinsa fa hadha irbi falyastaqid minni ga ni ma mutunci na nan babu laifi yayi wa in aqabtum fa aqibu mithli ma uqibtum bihi ala wa inna ash-shahna laysat min tab'i ku sani ala ku saurara إن الشحناء للي قابا ليست من طبعي باتا شن أبيات إيه. وليس وليس كريم القوم من يحمل الهقدة mutum ya zama babban mutum to baya ruku a zuciya wannan ita ce ka'ida ba jahiliye ne yake wannan magana ba jahiliye yake wannan magana فإن الذي بين ب... فإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا لئن أكلوا لحمي وفرت لهم لحو وفرت لحومهم ya ce abin da ke tsakanina da 'ya'yan babana da kuma 'ya'yan babbana ba ɗaya muke da su ba ba ɗaya muke ba in sun cinye nama na to ni kuma zan tattara naman su وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا إن فقهوس درجة نكون إن جرم درجة ولا أحمل الحقد القديم عليهم فليس كريم القوم من يحمل الحقد شبانا كسد وتداموا تبعي تندع وان يتقبات مري إن تقفى إن تجن إن تقع بادش بانا يي دومون وليس كريم القوم من يحمل الحقد متمي درجة ببمتم akwai riwaya ta zo walaysa ra'isul qaumi man yahmilu al-iqda shugaban mutane baya rukun sa a zuciya baya ruku shugaba bai ruku kaga shine wannan to manzon sama aka ce ya ce haka wala min sha'ani ko baya cikin lamarina in ya gaba manzon Allah sallama da ya zama an cire nasibu shaytani a zuciyarsa babu raban shaydan ko ƙwayar zarra a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا كسني wanda na fi so a cikin ku shine wanda ya karɓa min wani haƙƙi in kana lahu aw ahallani minhu falaqitu Allah wa ana tayyibun nafsi in kana lahu wanda ya karɓi haƙƙinsa daga gare ni in yana da haƙƙi a wajena to shi na fi so aw ahallani minhu kuma yace ya yafe min falakitu Allah wa ana tayyibun nafsi sai in je in gamu da Allah madaukakin sarki wa ana tayyibun nafsi raina na daɗi raina na cikin farin ciki raina na cikin tsarki to kun ga manzon sama yayi haka ita ma matarsa na ummu habiba radiyallahu anha sai ta yi aiki da irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi وتوفيت رضي الله عنها سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية رضي الله عنه تارة سعى زمن أنقوان سيدنا معاوية شكرا تأربعين دهدو باين هجرة gabaki daya sayyiduna muawiya bai wuce shekaru hudu ba kenan a karagan mulki shekara hudu domin ya hau karagan mulki shekara ta arba'in bayan kashe sayyidina ali radiyallahu anhu da yan watanni ɗansa alhassan radiyallahu anhu ya zo ya masa mubaya'a ya zama an samu amul jama'a kenan wannan shekarar shekarar haɗin kai wallahu alam to wannan a takaice shine tarihin wannan baiwar Allah da malam ya iya kawowa a nan wata mace wadda ta kasance kamar yadda ya siffanta ta asabira mace mai juriya sannan almujahida almuhazira mai hijira domin hijira ma tana cikin saburu ai domin mutumin da bai da juriya ba zai iya hijira ba a tashi mutum ya kalla in mutum ya san geografiya ko ya san yadda duniya take ka ɗauki ma ka duba ka ga abin da ke tsakanin makka da habasha shi an tsallaka ruwa fa amma haka bayin allah nan suka tafi domin su tsira da addinin su kuma har da mata wallahu alam allah ya taimake mu allah ya ba mu ikon koyi da waɗannan bayin